العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين wato kenan wannan yana nuna mun gama magana akan nawasib ko dama al-asl fil fi'l al-mudari an yakuna marfu'an wa sababu raf'ihi khuluhu min an-nasib wal jazim sannan kuma yakan zanto mansub إذا سبقه ناسب من النواسب التي سبق الكلام عنها فيما مضى من الدروس ina jin abin da zai shiga yau kuma cikin jawazib na fi'il mudari ababan da ke sa fi'il mudari ya zama majzu kun gane ai kar ku manta da cewa kamar yadda muka faɗa tun can baya a da da arrafu da annasbu da aljazmu duk hukunci ne arrafu lahu alamat an gane ko kamar yadda annasbu lahu علامات قد تكون فتحة ظاهرة قد تكون فتحة مقدرة وقد يكون غير ذلك إن فتاة فهمت طيب نظام شكل جوازم الفعل المضارع كنا بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن سقطت الفاء بعد بعد الطلب وقتل الجزء فجزاء جزم نحو قوله تعالى قل تعالوا أكلوا وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله نحو لا تدنو من الأكل تسلم بخلاف يأكلك ويجزم, ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولما نحو لما يقضي وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا ويجزم فعلين إن وإذما وأين وأنا وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يشاء يذهبكم من يعمل سوءا يجز به ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء نحو وإن يمسسك وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ممتاز to wannan shine gundarin bakin da ke ciki kafin yanzu shi zai shiga sharhi da kansa ya yi fashin bakinsa da haka abin da zan faɗa a nan gurin ba zai fito da abin fili ba har sai mun shiga cikin sharhi yace fa in saqatat al fa'u ba'da talabi wa qusida al jaza'u juzima wato idan fa ta fadi ba'da talab ta fadi daga cikin me daga cikin fi'ili daga cikin fi'ili mudari fi'ili mudari da ya kamata ya samu fa sai fadin ta fadi ba a same ta ba kuma hakan ya faru ne ba'da talabi bayan abin da ake kira at-talab a bayan mun yi magana anwa'u talab ina fata an fahimta kaga fi'il al-amr wannan ayi yadullu ala at-talab sannan kuma annahi ma yadullu ala at-talab da sauransu wa qusida al-jaza'u kuma shi mai magana yayi kudurin faruwar sakamako to a irin wannan yanayi me za a yi juzima to shi fi'ili din sai zanto majzum نحو قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم anan gurin idan ka lura da qul ta'alau ta'alau din menene talab ne qul ta'alau atlu wato kaga anan gurin talab ne wannan fi'ili mudari'i ne kuma dan asalin sa atlu an gane ko atlu shine asalin sa to a nan gurin akwai fa da ya kamata ta shigo tun nan ga talab wannan jumla za ta zama me jawabu talab ko jazaa'u talab to ya kamata ya zanto akwai fa anan ta'alau fa atlu kuna kuna fahimta ai tunda nan talab ne nan kuma jazaa'u talab ina fata an fahimta to yanzu zaka yi tatbikin abin da aka ce nan yace fa in saqatatil fa'u idan fadin ta fadi wato aka cire me fa anan gurin بعد الطلب باين طلب من الطلب نقول تعالوا wa qusidal jaza'u mai maganar kuma yayi nufin faruwar jaza'u din jaza'u talab lalle ya faru ba wai ya nufin rashin faruwarsa ba ya kulla niyyar me faruwarsa domin ta'alau atlu ku zo in karanta muku Allah ne ce da manzon Allah ya ce da mutane ku zo in karanta muku zai iya wasu zo ya karantawa kaga anan gurin kasada maza kasadal jaza jaza'u maza jaza'ul itiyan fa idza ja'u to kaga anan gurin sun tabbatar shi kuma sai jawabu talab din kenan to anan gurin shine sai saka sulfa ubada talaba kusadal jaza'u juzima to shi fi'li mudari'in sai ai masa me jazma tunda atlu mutal al-akhir ne sai ya zanto dama ana masa jazma ne mai maza bi hadfi akhirih kaga anan gurin atlu wato ya zanto fi'li mudari'i ne majzum majzum fi maza fi jawabi talab wa alamatu jazmihi حذف آخره لأنه متل الآخر كنا حين نهو قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا tunda mun ce al'amru talab ne ko to haka kuma annahyu shi ma menene talab ne li'anna al'amru shine talabul fi'li wan nahyu kuma me talabut tarki ka ko ne talab ne to idan wa shartul jazm ba'da an-nahyi sharadin yi wa fi'li mudari'i jazma ba'da an-nahyi bayan hani shine sihhatu hululi illa mahallahu ingantuwar illa ta dace a inda shi fi'li mudari'i yake za a iya cire fi'li mudari'i a kawo illa kun gane nahau la tadnu min al-asadi min al-asadi taslam wannan tarkibin لا تدنو من الأسد من الأسد تسلم محل شاهد أنا أقول وانا في مضارع مجزوم ne في جواب ماذا في جواب الطلب wannan talab din kuma wani iri ne hal huwa amrun aw nahyun nahyun to anan gurin abin da yake so ya ce za ka yi jazma ne idan fi'ili mudari'i ya zanto fi jawabin nahyi da sharadi daya shine a iya cire fi'ili mudari'i din gaba daya a kawo illa a wurin ko ma'anar ta dace an gane ko abin nufi kaga anan gurin ka iya cewa la tadanu min al-asadi illa kaza kaza ka kawo wata jumla baya a nan gurin kuma ka iya cire illa din kuma ka kawo taslam la tadanu min al-asadi taslam kar ka kusaci zaki zaka kubuta idan dai baka kusace shi din ma'ana me zaka samu daman kubuta amma idan ka kusace shi akwai yiwuwar rashin kubuta karin bayani zo cikin sharhi bi khilafi ya akuluka amma inda zaka ce la tadunu min al-asad ya akuluka to anan gurin fi'li mudari din babu yadda za a zanto majzumi ba zaka ce ba la tadunu min al-asad ya akulka domin babu yadda za a yi ya akuluka ya zanto jawabi na name na wannan nahayin ma'ana ne santar ka shine zai sa ya ya cinye ka a'a ne santar ka baya zama abin da zai sa zaki ya cinye ka da haka kaga anan gurin ba zaka ce bai akulka sai dai me ya akuluka ina fata an fahimta wa yujzamu aidan bilam fili mudari'i kuma dai ana yi masa jazma da bilam kamar lam yalid wa lam yulad wa lamma haka ana yi wa fili mudari'i jazma da lamma nahu qawlihi wa lamma wa lamma yaqdi an gane ko a asalin sa yaqdi ne da aka da lamma ta shiga sai zanto me yaqdi majzum bi hasbi akhirih wa billami wala a talabiyatai ne haka fi'ili mudari ana masa zama da lam da kuma la a talabiyatai ne wanda asalin su na talab ne liyunfiq liyaqdi kaga liyunfiq majzumun bi lam talab wato lam al-amr ce kenan wannan da kuma liyaqdi shi ma dai majzumun bi lam talab kaga al-amr ay talab ne da kuma la tushrik la tu'akhidna nan gurin ma lam talab ce amma can gurin talabul fi'li nan ko me طلب الترك لا تشرك لا تؤاخذنا ina fatan kun fahimta wato dai ita ce la annahiya to waɗannan ababen da ya kawo maka a baya duk yana nufin jawazim ne allati tajzimu fi'lan mudari'an wahidan hiya aljawazim allati tajzimu fi'lan mudari'an wahidan kasancewar fi'li mudari'i ya zo fi jawabi talab kaga zai zanto majzum kasancewarsa wato ainihin abin nan lam ta rigaye shi ko lamma ta rigaye shi ko la ko ko allam at-talabiyya dukkan sa wannan fi'ili mudari'i ɗaya ne suke wa mai jazma sai kuma yace wa yajzimu fi'ilaini inna wa izma wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahama wa man wa ma wa haythu ma fi'ilai nawa ke wato adawat nawa kenan abinda ke wa fi'ili mudari'i guda biyu jazma sune waɗannan in ba inna ba kai in da izma da aina da anna da ayyana da mata da mahama da man da ma da haisuma nawa kenan goma waɗannan adawat guda goma kowane ɗaya daga cikin su yana yi wa fi'ili mudari'i guda biyu ne jazma ba fi'ili mudari'i ɗaya ba wato kenan anan guna aljawazim tanqasimu ila qismaini jazimun yajzimu fi'lan mudari'an wahidan wa jazimun yajzimu fi'ilaini mudari'aini kun gane ai ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا دل لوكت عندك سامي جازم da yake yawa fi'ili mudari guda biyu jazma to alfi'il al-awwal ana kiransa shart wato fi'il shart الثاني fi'ili na biyu kuma ana kiransa me jawabu shart an gane ko kamar ka ce in tazhab al-madrasa tastafid min ad-dars in tazhab ila al-madrasati tastafid min ad-dars kaga in tazhab nan gurin ya zo me shart tastafid ya zo me jawabu shart kenan fi'ilin farko sai a ce masa fi'ilin sharti fi'ili na biyu sai a ce masa jawabu sharti ko an kaga dama ka ce jaza'u sharti wasani jawaban wa jaza'an wato ko ka ce masa jawab ko ka ce masa jaza wa idza lam yasluh li mubasharati al-adati qurina bil fa'i idan fi'ili mudari'i din bai dace yayi mubashara da adat ba a data ɗin da take wato sanya shi ya zanto mujzum idza lam yasluh li mubasharati al-adati qurina bil fa'i wato yana nufin jawabin shart din idan bai dace yayi muqarana kai tsaye ba da ita in to sai a yi masa muqarana bil fa a hada shi da fa kamar faɗin Allah ta'ala wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir ba zai yi kace in yamsaka bi khairin huwa ala kulli shay'in qadir ba aw bi idza al-fujaiyah wannan ƙari ne akan waɗancan fili mudari'i yana samun jazama da iza alfuja'iyya a'a wato na'am kamar wa in tusibun sayyatu mimma qaddamat aydihim idza hum yaqnutun wato nan gurin yana nufin inda ba a samu muqarana ba tsakanin me fili mudari'in da me da jawab to a takaice dai wannan shine kamar yadda na faɗa sai mun shiga sharhin abin zai fito fili da abin da zan faɗa zai maimaita shi ne a cikin sharhi da fahimci littafin kai tsaye shine abin da yake aula na'am لما انقضى الكلام على ما ينسب الفعل المضارع شرعت شرعته في الكلام على ما يجزمه والجازم ضربان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين wannan duk yana fili ko نعم اها فالجازم لفعل واحد خمسة أمور أحدها الطلب وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب مم.
وجاء بعده فعل مض- فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب مم.
لما فيه من معنى الشرط مم.
ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم bari mu fahimci wannan wato fi'ili mudari'i yana da jazim wanda yake yana yin jazma ga fi'ili mudari'i guda daya har guda biyar na farko shine me at-talab وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك كذلك كينان دا أمر دا نهي دا استفهام دكر سمينانه طلب ne an gane ko idan wani abu ya gabata na ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda uku ko al'amur ko annahi ko al-istifham ko wani daga cikin anwa'u talab waja a bada hu fi'lun mudari'un mujarradu min al-fa kuma bayan wancan talab din sai ga fi'li mudari'i ya zo wanda babu fa a tattare da jikinsa wa qusida bihi al-jaza kuma aka nufaci jaza'i da shi wannan fi'li mudari'i din wato shine jaza'u talab din kenan fa innahu yakunu majzuman bi zalika talab shi fi'li mudari'in zai zama abin da ya masa jazama shine wancan talab din kamar dai da muka buga, buga misali a nan gurin ta'alau atlu idan wani ya tambaye ka anan atlu fi'li mudari ya zama majzum Eh, a nan gurin sai ka ce idan aka tambaye ka ma sababu jazmihi sai ka ce me taqaddumu talab taqaddumu talab ko kaunuhu jawaban lit talab kaunuhu jawaban lit-talab shine abin da yasa ya zanto majzum fa innahu yakunu majzuman bi zalika at-talab lima fihi saboda abin da ke cikin shi talab din min ma'anar shart a cikin talab akwai wani nau'i na ma'anar shart domin lokacin da zaka ce ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ma'anarsa ta'alau fa in ataitum atlu ma harrama rabbukum alaikum kaga akwai me akwai sharadi da ke boye a cikin me talab idan ka ce zurni fi baiti u'tika alhadiya zurni fi baiti u'tika alhadiya kaga u'ti ya zama fi'li mudari me majzum لأنه في جواب الطلب kaga yadda ake kaddara shi zurni fi baiti fa in zurtani o utika alkitab amma ba sai ka faɗo nan fa in zurtani din ba amma tana boye a cikin me at-talab wato saboda abin da yake cikin talab din na ma'anar sharadi to shi yasa fi'ili mudari'i din yake zamantowa majzumi tunda da idan sharadi ya riga fi'ili mudari'i da ma kaida ne zama me majzum kun gane wannan ai ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم أبن muke nufi da قصد الجزاء kai mai zance ya zanto ka kaddara shi wannan fi'ilin musabbaban an zalikar mutakaddim kamar shi ya faru ne a sababin wancan talab din da ya gabata ka kaddara shi ya zanto faruwarsa shine mai wato sababinta shine mai talab din da ya riga gabata ba dan wancan talab din ba da wato ainihin shi jaza'u talab din bai faru ba domin lokacin da aka ce atlu ta'alau atlu ma harraba rabbukum alaikum ta'alau sai in sun zo din ne sannan tilawa za ta faru in ba su zo fa babu tilawa kenan kun gane ai to a nan gurin kaga sai ya zanto wato al-ityan huwa sababu tilawa wa tilawatu musabbabatun an al-ityan kaga haza sabab wa haza musabbab ina fata an fahimta sababin abu shine wanda ya haifar da shi musabbab kuma shine abin da ya faru dan saboda sababi kaza musabbab kenan abin da ya haifu sakamakon wancan sababi annaka tuqaddiruhu musababan an zalika al-mutaqaddim sai ce mai kama anna كما أن كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط madalla kaga anan gurin abin da yake so ya ce maka fadin ka cewa udkhulil masjida tastafid min ad-dars ko kuma a'a in tadkhulil masjida tastafid min ad-dars me bambancin waɗannan ta fuskar ma'ana babu domin lokacin da kace in tadkhulil masjid tastafid min ad-dars kaga nan gurin al-istifada min ad-dars shine jaza da jawab na me dukhulul masjid to haka kuma da zaka ce da mutum udkhulul masjid tastafid min ad-dars kaga nan udkhul ay talab ne ne shigo tastafid ya zama me jawabul talab ma'ana abin da ke cikin sharadi din nan akwai shi a cikin talab yadda a cikin sharadi akwai sharadi to kuma a cikin talab ma akwai me sharadi sai dai huna shartun zahir wa hunaka shartun kaminun mustatirun a ɓoye yake ba fili yake ba sai in mutum ya sa hankali sosai da sosai yace kamar anna jaza'a sharti musabbabun an fi'li sharti to haka kuma jawabu talabi shi ma musabbabun an fi'li at-talab kenan
وذلك كقوله قل تعالوا أتلوا تقدم الطلب وهو تعالوا وتأخر المضارع المجرد من الفاء مم.
وهو أتلوا مم.
وقصد به الجزاء إذا مم.
إذ المعنى
تعالوا تعالوا فإن تأتوا أتلو عليكم مم.
فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم مم.
فلذلك جزم وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواء قال شاعر ina za an fahimci wannan yanzu dan ga- gaga ya sake fito da shi fili kenan sai ce mai wa qawlu sha'ir wannan wani yana so ya ce ga wani misalin na biyu banda qul ta'alu atlu نعم wa qawlu sha'ir da kuma fadin ash-sha'ir فنبت من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي Mm.
وتقول ائتني aha nan gurin kaga da yace kifa kaga ai fi'il al-amr ne anan wannan ya kunshi me talab fi'il al-amr ne imma dai zanto al-murad bihi wahid ah, lakinnahu ja'a bi alif at-tasniya lit-tawkid kamar dai dai yake da ce kif kif sai aka ce me kifa haka waɗansu masu sharhin kasida suka faɗa waɗansu suka ce a'a umarni ne zuwa ga mutum biyu saboda su sun saba a cikin kasida a larabci kullum ana ɗaukan um, matafiya ba sa zama matafiya sai sun zama mutum uku wato kai ɗaya da abokananka guda biyu da abin da ya karu akan sama to kuma dai yana cikin hukuncin wannan biyu ɗin to kaga kifa nabki kifa ku tsaya mana nabki dan mu yi kuka min zikira habibin wa manzili saboda tunanin wani masoyi saboda tunanin wuri ko wurin zama da masoyin ya taba zama bi sikitin liwa a wurin da ake kira sikitin liwa kamar ka tambaya ina ne sikitin liwa sai ce bainar dakhuli fa haumali a tsakankanin addakhul da kuma haumal wannan duk sunayen wurare ne kamar ka ce wato ka tsaya ni kuka a kwanan dangora kwanan dangora kuma shine idan ka wuce kura kafin ka je kwanan makarfi wai dai ku gane da ba a tsakiyar shine sikitin lawa da sikitin lawa baina da kuli fa hamali mahallin shahid da nan gurin ya ce me kifa nabiki kaga kifa talab ne nabiki asalin sa me nabiki amma sai zanto nabiki majzumun bi harfi akhirih li annahu mutallal akhar sannan idan wani tambaye ka ma sababu jazmihi sai ka ce li'annahu jawabu talabi li'annahu jaza'u talab kifa nabki wato kar kifa din kamar da ne faɗa ko dai muwajjahun bihi ila tasniya ko kuma muwajjahun bihi ila wahid lakinnahu kurrira wannan alqur'ani ma akwai irin wannan alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid manna illa alkhair mutadim kaga alqiya mala'ikun guda biyu ne kadai amma sai aka ce alqiya ko dai mala'ika ɗaya ne aka ce alqi alqi wato taukidi ne ko kuma ya zanto su biyu din ne alal haqiqa ko kuma ya zanto mala'ika ɗaya ne amma an ce alkiya saboda wannan alifin ɗin mubdalatun minan nuni min nuni tauki kamar ka ce alkiyan ne lokacin da fi'ilin ka ce alki kana nufi me jefa jefa kaza alki ma fi yaminika idan ka ce alkiyan wannan nuni tauki ta me alkhafifa to wannan nuni tauki ɗin alkhafifa ya halatta a yi ibdalinta a mayar da ita alif a ce alkiya kaga dai umarni ne zuwa ga mutum daya amma wannan alifin din alifin mai tace alifin ce wanda take badalan min nuni tawkid al khafifa to kamar haka ne kuma kifa asalin sa kif ne ina fata an fahimta idan zaka yi tawkidin sa sai ka ce mai kifan ka kai tawkidi kenan idan kuma kaga dama sai ka canja wannan nuni din sai ta zama alif sai zanto kifa ifa nabki min zikira habibin wa manzili to kamar haka khalilai ya uja bil muhassabi wanzila kaga uja ai umarni ne zuwa ga mutum biyu to kuma ko duk irin tauki irin taujihin da kai anan shi zaka yi a can gurin an gane ko yawanci sukan wajahar da magana zuwa da mutum biyu kamar yadda aka ce saboda galibi ta ce mutum uku ne zuwa sama wa taqulu itini akrimka ukrimuka dai ko أكرمك مم.
وهل تأتيني أحدثك ولا تكفر تدخل الجنة Mm. kaga waɗannan da ya kawo dukkaninsu misalai ne itini ukrimka fi limu dari ina nan majzumun fi jawabi fi jawabi maza fi jawabi talab da anna itini menene talab ne ukrimka kaga fi limu dari ya zanto majzumun fi jawabi talab a madadin ukrimuka sai zanto ukrimka haka hal ta'tini uhaddithka shin zaka zo min in baka labari kaga uhaddithka ba za ka ce ba uhaddithuka dan saboda mai uhaddis anan ya zama wato fi'li mudari ne fi jawab talab lianna hal ta'tini hal istifham al istifham kuma nau'un min anwa'i talab haka wala takfur tadkhulil janna kada ka kafirce za ka shiga aljanna in in baka kafirce din ba kenan la takfur fa in lam takfur tadkhulil janna kaga dai fi jawab talab ne ke mashi kenan kaga tadkhul anan gurin fi'li mudari majzum fi jawab at-talab sai ce mai ولو كان المتقدم نفي- نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده فالأول نهو ما تأتينا تحدثنا برفع ت- تحدثنا وجوبا مم.
ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل والثاني نهو أنت تأتيني تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين وأما قول العرب اتق اتق الله eh اتق ال-
attaqillaha dai ko ko kuma ittaqil a ittaqallaha haka ne اتق الله امرؤ فعل خيرا يثاب عليه بالجزم Mm.
فوجهه ان ان التقى أن اتقى الله.
اتقى الله وفعل أن وأن اتقى الله
karanta da mu أن fawajahu anna taqallaha وفعل وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر مم.
إلا أن المراد بهما الطلب مم.
والمعنى ليتقي الله امرؤ وليفعل خيرا وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم مم.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم مم.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون مم.
يغفر لكم مم.
فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون مم.
لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا مم.
وليس جوابا للاستفهام مم.
لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة مم.
بل عن الإيمان والجهاد جميل ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا المتقدم ba shine الطلب ba shi almutaqaddim din inda zai kasance nafiyan korarren zance ne au khabaran musbatan ko labari ne tabbatacce nafiyan au khabaran musbatan lam yujzam al fi'lu ba'dahu to da fi'lin da zai biyo bayan sa ba zai zanto majzum ba fal awwal idan kana son kaga al mutaqaddim wanda yake kana nafiyan kamar fadin ka wa ma ta'tina tuhaddithuna an gane ko yanzu a nan wajen ma da zaka cire hal ta'tina da sai ka ce me تحدثنا سيدنتو تحدث يا زوم مجزوم في جواب الطلب لأن هل استفهام والاستفهام نوع من أنواع الطلب أما دكتي ما تأتينا kai baka zo mana tuhaddisuna kana ba mu labari baka zo mana ka ba mu labari kaga anan tuhaddisuna saboda me saboda wancan fi'ilin ya zanto manfiyan ne almutaqaddim din kana manfiyan kana nafiyan ma ta'atina sai ka ce me tuhaddisuna bi raf'i tuhaddisuna wujuban ala tilas za ka yi ruf'ana tuhaddithuna wala yajuzu laka jazmuhu ba shi halatta ka ce mata atina tuhaddithna wa qad ghalita fi zalika sahibul jumal wani mai littafin aljumal yayi kuskure akan haka da yace shi ana iya yin jazma kenan kaga nan yayi raddi amma a cikin a cikin dan ganganin magana ba tunda nan sai ce wasani ya ci gaba ya wuce kenan ba ba ta lokaci ba ba ta lokaci nahu anta ta'atina tuhaddithuna nabiyin wato shine mai ya kona kabaran musbatan anta ta'tina kaga anta mubtada ne ta'tina wannan jumlar fi muhalli al-khabar kaga wannan gaba ɗaya jumla ce khabariya anta ta'tina tuhaddithuna kaga al-mutaqaddim anan gurin khabaran musbatan to anan gurin ma tuhaddithuna zaka ce bi rafa'i tuhaddithuna wujuban bi ittifaqin nahawiyina a dukkan malaman hawa sun yi ittifaqi anan wa amma qaulul arab amma wani zance cikin zancen larabawa da suke cewa ittaqallaha mru'un fa'ala khairan yusab alaihi ittaqallaha amru'un wani mutum ya tsoraci ubangiji wa fa'ala khairan kuma ya aikata alkhairi yusab alaihi wanda an yi masa sakamako akan haka bil jazmi akan yi jazma akan yusab a madadin a ce mai yusabu alaihi sai a ce yusab alaihi to idan wani ya tambaye ka cewa ah to anan gurin idan ka ce ittaqallaha amru'un ai ita ma jumla ce mai khabariya khabar ne musbat wa fa'ala khairan jumla ce ita ma khabariya wato kaga jumla ce wanda yake khabar ne musbat to dan me za a ce yusuf kuma ai jazma bayan a can gurin ka ce mana kaza to shine zai bada jawabi zai bada jawabi yace fa wajhuhu wajhin da yasa aka yi jazma din anna taqallaha wa fa'ala wato jumlar ittaqallaha da kuma fa'ala wa in kana fi ilaini madiyaini duk da cewa fi ili guda biyu ne madi ittaqa fi ili madi ne fa'al ma fi ili madi zahiruhum al-khabar kuma a zahirin su gashi labari ne illa anna al-murad bihi at-talab sai dai khabar ne lakin al-murad bihi at-talab to wannan ma'anar talab din ita aka kalla ba zahirin fi'ilin ba tunda ma'anar talab ne ya gabaci fi'ili mudari to kanan fi'ili mudari kawai sai ya zama majzum wal ma'ana in kana son ka gane ma'anar ga yadda take idan ka rubuta ittaqallaha mru'un wa fa'ala khairan kamar umarni kake falyattaqillaha mru'un wal yaf'al khairan kamar umarni ne kake lalle mutum ya tsoraci ubangiji lalle mutum ya aikata alkhairi yusuf alaihi kaga anan za a bashi sakamako akan haka kaga anan ah, zahiruhu annahu khabarun musbat lakinna ma'anahu annahu talab ina fatan kun fahimci wannan أم، وال- والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا وكذلك قوله تعالى هكا فإن الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم محل الشاهد أنا شنو مي؟ يغفر لكم ga fi'ili mudari'i ya samu jazma to abin da yake so ya ce a nan gurin fi'ili mudari'i da ya samu jazma a nan gurin menene ya haifar da jazma to abin da zai zama ya haifar da zama ko dai ya zanto wato jawabu talab ne to talab din menene talab din wani kila da ya kalli jumlar sai ga hal adullukum istifham anan naw' min wa- min anwa'i talab saboda haka hal dinnan wanda shine talab shi ya haifar da zama a cikin mai ya gafir lakum shi kuma yace ba haka bane ba ba hal bace ba a'a jumlar tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna to wani zai ce to ai wannan ba talab bane ba domin tu'minuna billahi kuna yin imani da Allah wa tujahiduna kuma kuna yin jihadi yace eh a zahiri zamu ga jumla ce wadda take wato khabar ne khabar ne wanda yake musbat amma daidai yake da talab domin daidai yake da aminu billahi wa rasulihi wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a zahiri jumla ce khabariya amma ko ma'anarta ma'ana ne mai insha'i kamar umarni kake yi kenan talab ne to talab din da ke cikin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna shine ya haifar da mai yaghfir lakum jazma a cikin yaghfir lakum ba hal ba da ke can farkon jumla ina fatan kun fahimta shine ce fa فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تؤمنون بالله ورسله وتجاهدون لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا domin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna daidai yake da ma'anar mai aminu wa jahidu wanda kuma aminu fi'il al-amr ne jahidu ma fi'il al-amr ne wa laysa jawaban lil istifham ba jawabin istifhami bane na hal adullukum saboda me li'anna ghufran adh-dhunubi la yatasabbabu an nafsi dalala domin hal adullukum kawai dalala sai ta zanto sababi na ghufran adh-dhunub a'a بل عن الإيمان غفران الذنوب دي متسبب نه عن الإيمان والجهاد ina da mun fahimci wannan wato kaga anan gurin inda wani malamin nahawun ne kawai da ya kawo wancan qaulul arab din yayi tahlilin sa ya riga ya biya to amma kamar yadda nake faɗa kullum nake jinjina makarantar ibn hisham ta koyar da nahawu makaranta ce mutamayyiza yana kokarin rabtu talib bin nusus shar'iyya dan makasudi na nahawu shine kai tawzifin sa cikin nusus al-shar'iyya amma ba kawai kai ta tahalilin maganganun su imrul qaisi su tarfata bin al-abd ba wannan zai taimaka ka iya larabci amma dai al-maqsud al-awwal wal aham shine me an-nusus ash-shar'iyya na'am
ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه كقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء وان كان مسبوقا بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم وإنما أريد وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة فتطهرهم مطهرة مطهرة فتطهرهم صفة لصدقة ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع على على جعل يرثني صفة لوليا وبالجزم على جعله جزاء للأمر وهذا بخلاف قولك ائت لي برجل يحب الله ورسوله فإنه لا يجوز فيه الجزم لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الاتيان به كما تريد في قول ائت لي أكرمك بالجزم لأن الإكرام مسبب عن الاتيان وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة ممتاز ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه idan fi'ilin da ya zo ba da talab ba a nufin ya zama jaza'u talab ko jawabu talab to a irin wannan yanayin imtana a jazmuhu ba yanda za a yi fi'ilin a yi masa mai jazma za a yi masa jazma ne idza qusida bihi aljaza lakin idza lam yuqsad bihi aljaza fa huwa la yujzam kamar me kamar faɗin Allah ta'ala kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim yace fa tutahhiruhum marfu'un bi ittifaqil qurra idan ka lura tutahhiruhum to marfu'i ne bi ittifaqil qurra a ittifaqin dukkan malaman qira'at wa in kana musbuqan bi talab da cewa an riga yake da talab talab din shine me khuz saboda me likaunihi maqsudan bihi ma'ana in ta'khudh minhum sadaqatan tutahhiruhum domin shi tutahhirun din abinda ake nufi da shi ta fuskar ma'ana da aka ce kuzu min amwalihim sadaqatan karbi sadaka a cikin dukiyoyin su to sai kuma aka ce me tutahhiruhum to wannan tutahhiruhum din kamar ana cewa in ta'khudhu minhum sadaqatan in ka karbi sadakar daga cikin dukiyoyin su tutahhiruhum ita sadakar za ta tsarkake su an gane ko amma kaga a zahiri idan muka gani ko da wajen tafsiri ya so da dama idan ba ka tsaya ka nutsu wani lokaci za ka ji ka sha fassarawa na sha fassarawa da cewa tutahhiruhum kai annabi ka tsarkake su ita ko ana nufin ita sadakar me ta tsarkake su domin inda ana nufin shi annabin wanda zai karɓi sarka shi zai tsarkake su da fi'ilin sai zanto me majzum to tahirhum zai zama amma tunda sadakar ita ce za ta tsarkake su shi ne za a ce me tutahirhum kaga anan gurin tutahirhum ba jawab ne na me na khuz ba da ya zama jawab na khuz to zai zama me majzum kenan haka wannan tahlili yana da kyau sosai da sosai in ta akhudhu minhum sadaqatan tutahhiruhum wa inma urida khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiratun abinda ake nufi karɓo ta sarka a cikin dukiyar su sarka mai tsarkakewa sarkar da ita ce za ta tsarkake su fa tutahhiruhum sifatun li sarka kaga tutahhiruhum sifa ne na me na sadaqa walau qira bil jazmi ala ma'anal jaza inda mutum zai karanta yayi jazma ya zanto wannan tutahhiruhum ya zamanto jaza ne na talab din da ke cikin khuz lam yamtani fil qiyas a qiyasan nahwu bai kuskure ba amma kuma a cikin qira'a kuma yayi kuskure tunda babu wata qira'a gaba ɗaya da tace tutahhiruhum inda a qiyasan nahwu ne to bai kuskure ba ya kasance al maqsud bi tatahhir al mutahhir huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'khudhu fa akhadhu sadaqa huwa alladhi yutahhiruhum to anan gurin sai fi'li ya zama me yutahhiruhum amma idan to as-sadaqa hiya allati tutahhiruhum to anan gurin fi'li zai zama me marfu'i tutahhiruhum kamar yadda yake wato ba kuskure bane ba a kiyasi in ka kaddara manzo Allah shine mai karban sadaka sai dai a ilirabi ne kuma a kira'ance kaga babu kira'a da take nuna haka eh kuma kira'a ba a kiyasi a cikin sa wa malik qiyasin fil qira'ati mudkhalu ake yana magana akan tutahhiruhum tuzakkihim kuma bai ce maka komai akai ba ka gane ai tutahhiruhum kawai ke maka magana tuzakkihim kuma ai jumla ce sabuwa wa tuzakkihim eh wawu din sai ta zama istinafiya kaga baka da matsala a nan gurin sai zanto a tazkiya rasul sallallahu alaihi wasallam min al-asadi ya'kuluka ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر لأنه لا يسوى أن يقال إلا تمنن تستكثر وليس هذا بجواب وإنما هو في موضع نصب, نصب على الحال مم. من الضمير في تمن فكأنه قيل ولا تمن مستكثرا ومعنى مم. الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب مم. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم قلت يحتمل ثلاثة أوجه أحدهما أن يكون بدلا من تمنن كأن قيل لا تستكثر أي لا ترك لا ترك ما تعطيه لا ترى ما تعطيه ما تعطيه كثيرا مم. والثاني أن يكون قدر الوقف عليه بقوله رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف والثالث أن يكون سكنه بتناسب رؤوس الآية وهي فأنذر فكبر فطهر فاهجر جميل wannan yi da dauka ba zai iya yiwa in muku sharhin sa yanzu na ga ku kuna makaranta wannan su kuma ga karatu malam Abdulhab ga shi tara da abin nan da in zamu fasa wannan zai kai minti 10 zuwa 15 ina ga sama barci sai mu tashi akan su darasin zuwa insha Allah